lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله تبارك وتعالى ya ci gaba da mana bayani akan su lamarin kamurai a cikin wannan sura ta suratul hajji yake cewa wa yastajilunaka bil azabi su waɗannan kafirai suna gaggawa gare ka kan maganan azaba a zo da azaba wato azabar yaushe za a yi ta kamar yadda nadir bin harith yake cewa allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hidaratan min as-sama'i wa yatina bi azabin alim wa idan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne to waya a musu ruwan duwatsu a ainihin zo musu da ruwa na duwatsu ko a zo musu da wani azaba mai rarrayi ko kuma za ka ji a suna cewa fatina bi mata iduna in kunta min salikina ka zo da abinda ka mana alkawari din cewa na azaba abinda kuka alkawari na azaba din a zo da shi mana in dai akan gaskiya kake yi cewa Allah zai kawo azaba din to irin wayannan ayoyin su ne Allah yake cewa yasta'jilunaka suna gaggawa nan gare ka fil azabi da wannan azaba da muka ce za ta zo din suna ta tambayin shi za ta zo to walan yuklifa Allahu wa'adahu shi ubangiji ba zai saba alƙawarinsa na saukar da azaba ba zai zo a lokacin da ya ajiye shi kuma azabar ta zo musu da suka ringa nema din don da suka nema a makka zama annabi sallallahu alaihi wasallam a madina a shekara ta biyu an yakin badar sun ɗanɗana azaba din wasu ma daga nan aka gama da su sannan wayansu kuma aka kakkarya bakalinsu wayansu suka musulunta to kaga Allah ya zartar da alkawarinsa a lokacin da ya yi alkawari ma'ana duk gaggawar azabar ba za ta zo ba lokacin da Allah ya je ta ba wa inna yawman inda rabbika sani akwai wani rana a wajen ubangijinka min al-ayyamin akhirati na daga ranaku na lahira saboda sababin azaba wannan ranar takan zama ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne min mata udduna daga abin da kuke lissafi na ainihin shekarun duniya wato zai zama shekara dubu na rayuwar duniya mana yake daidai da kamar shekara daya na lahira din kenan zai zama kamar duniya dubu
وكاين من قرية أمليتها وهي ظالمة ثم أكدتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي ديوة من قرية دك القرية سوني متانا القرية دي إن الله amlaitu laha na ainihin jinkiri nan gare ta na jinkirta mata wa hiya zalimatun wa alhali tana mai zalimtan kanta ta yi zalimci amma na jinkirta mata summa akhastuha daga baya nan sai na kama ta da ainihin azabar da azabar tawa inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ilayya masiru kuma dukkan makoma gare ni yake tabbata inji Allah tabaraka wa ta'ala ana su ma alƙaryatun bayan nan sun nemi azaban amma Allah ya jinkirta sai da lokacin yayi sannan ya kama su saboda kamun Allah kamu ne mai tsanani ba a sa shi kuma yayi azabar ba lokacin da yake so ba ba yi ga dama ba قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل كفدا musu inji Allah tabaaraka ta'ala kai annabi sallallahu alaihi wasallama kace musu ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka innama ana lakum nazirun mubin iyaka dai ni nazirun mubinun mai gargadi ne mabayyanin gargadi lakum gare ku wato da kuma bishara a gare ku ba ni ne mai kawo azaba ba ni ga abin da aka sani yi فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا سنود إيماني وعملوا الصالحات يأيكي نغري تسوكم لهم مغفرة غافرة لأبنجتي نا دنغني دزنبنسو ya tabbata daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa rizqun karimun da kuma arziki mai ato mai karamci mai girma daga wajen Allah shine zai ba su aljanna duk wanda Allah ya karbi aikin su suka aiki nagari to gafara da arziki da Allah zai musu shine zai musu sakayya da aljanna
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا سنوات النوم والنسي تبقوا قريسنا تا وقرم قرنا أوجن آيو يمو معنا سنا قات آيو يمو معاجزين سنا ما سقوا قرن قديد أنبا ومو ko annabinmu ko wanda suka bi annabawanmu to waɗannan kan fa ula'ika su wannan su ne ashabul jahim su ne ma'abuta shiga wuta
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يهجم الله آياته والله عليم حكيم ita wannan aya ta kasance ne dalilin su kafiran makka sanda manzalla sallallahu alaihi wasallama aka saukar masa da suratul najmi yana karantawa yana karanta suratul najmi to a wannan lokaci din sai da ya karanta fadin Allah tabaraka ta'ala da yake cewa afara'aytumul lata wal udda wa manata thalithata al-qura kafin yace alakumuz zakaru wal hunsa to mazala salasalam da yake yi shi da karatu yana yi ne da tafsili daya bayan daya daya bayan daya to sai shaidan sai ya jefawa ya jefa ya jefa kunnuwan su kafirai da yake cewa a faraitumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukra sai shaidan sai jefa musu a kunnuwansu sai suka je yana ce kamar ya ce tilkal garani ulula wa inna shafa'atuhunna la turja cewa waɗannan gumaka wadda suke madaukaka lalle ana tsammanin cetonsu sai shaidan ya jefa a kunnuwansu duk da cewa wasu malamai na tafsiri da sukan ce wai abun ya jefa ne a bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani ya faɗi haka To, amma sariyan malamai sun ce wannan fassarar ba ita ce ingantacciya ba don dalili shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne daga Allah baya faɗa da son zuciya sannan kuma shaidan baya da iko akan annabi sallallahu alaihi wasallam muminai ma wanda suka zama bayan Allah sukan fi karfin shaidan ballantana annabi sallallahu alaihi wasallama daka shaidan ba zai iya jefawa a cikin zuciyar annabi faɗi wannan abu ba kuma shi alqur'ani littafi ne wanda yake kiyaye inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in haka ne kenan shaidan ba zai samu dama ya shigar da wani abu a cikin alqur'ani ba kamar yadda wayansu suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa shi dan ya jefa masa wannan abu to amma dai abinda malamai suka fi ingantawa shine ya faɗi wannan afaraitumul lata wal uzza wa manata salisul ukhra kafin ya ce alakumuz zakaru wa lahul sai shedan ya jefa wannan a maganar tilkar garani uladin nan a cikin kunnuwan su kamurai to da aka zo ƙarshen suran sai duka musulmai da kamurai din sai suka yi sujada wa Allah tabaraka ta'ala su ma kamurai suka ce to tunda yanzu kan Muhammadu ya ce kuma kansu ana tsammanin ceton su yanzu ka an yi sulhu kenan to tunda an yi sulhu su ma za su yi sujada kamar yadda sahabbai suka yi sujada to sai wannan an ya faru ne a shekara ta biyar bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tura su waɗannan masu hijira habashan nan to irin wannan labarin ne suka ji cewa yanzu kamar duk makka ta yi kyau kowa ma yi sujada wa Allah tabaraka ta'ala to alhali kuma shaidan ne ya jefa wannan abu to wannan shine abin da ayan nan take magana akai take ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana bashi hakuri dangane da bacin ransa na abin da shaidan ya jefa a kunnuwan waɗannan kafirai suka ɗauka cewa daga bakinsa ne Allah yake cewa wa ma'arsalla min rasulin ko? wa ma'arsalla min ƙablika min rasulin ba mu aiko wani manzo gabaninka ba wala nabiyin haka nan wani annabi ba mu aiko shi ba saboda na Allah ya ce rasulin ya ce nabiyin malamai sun ce كل رسول نبي وليس كل نبي رسول kowane manzo annabin Allah ne amma ba kowane annabin Allah ne manzon Allah ba idan Allah bai aiko annabi zuwa ga mutane ba to ba za a ce masa rasulu ba sai dai shi nabiyu ne to amma idan an aiko shi shi rasulun ne kuma nabiyu ne to bambancin su kenan to Allah ya ce bai aiko wani manzo ba ko wani annabi ya nada shi annabta wadda ba a umarce shi da isar da sako ba illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyati face sai shaytan yayi kokarin jefa wani abu na karatu a cikin karatunsa kamar yadda shaytan yayi kokari ya jefa a cikin karatun ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma fayansahullahu ma yulqi shaytanu Allah yakan bata abunda shaydan din ya jefo a cikin karatun kamar na annabin yanzu ana karanta suratul najmi amma babu wanda yake karanta wannan cewa tilkal garani qulula wa inna shafa'atahu shafa'atahunna laturja ba a karanta shi ka Allah ya riga ya soke shi ya fitar da shi a cikin karatun wannan sura babu shi bai tabbata ba fa yasallahu ma yulki shaytanu summa yuhkimullahu ayati sannan ubangiji sai ya tabbatar da asalin wato ayoyinsa wanda suke na hakika kamar yadda ya tabbatar a cikin wannan suran kamar yadda ake karanta a faratun lata wa uzza wa manatar thalithatul ukhra alakum zakar wa lahul unsa ba a sa wannan abinda shaidan din ya jefo fa yansakullahu ma yuqi shaytanu thumma yukumillahu ayati wallahu shi Allah ne alimun masani ne bi ilqa'i shaytani ma zikira da jefo kalmomin da shaidan din nan yayi kamar yadda aka faɗa Allah ya sani hakimin kuma Allah shi gwani ne a wajen fitar da wannan abun da kuma kasantuwar abun ya faru duk Allah cikin hukuncin sai wannan
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله يتحل ينزو يا حكني ليسأل ما يلقي الشيطان فتنة فتنة saboda shi saboda shi shedan Allah ya sanya haka ne dangane da abin da shedan ya zeba din ya zama fitina jarrabawa lillazina fi qulubihim maradun ga waɗannan wadda rashin lafiya na shakka da munafurci yake cikin zukatansu su ya zama sun samu wani abu na kokonto su shigar a cikin addini su samu abun fada to Allah ya haka ne don ya zama jarrabawa gare su a walƙasi ya ci da kuma wadda zuciyoyinsu suka ƙeƙashe su ne kamurai zuciyarsu suka ƙeƙashe gabar karɓar gaskiya ko gabarin imani gabarin ambaton Allah to su ma Allah ya yi haka saboda ya jarrabe su saboda wanda zuciyarsu ta kashe su ne wanda babu imani ba ambaton Allah a ciki kamar yadda a wata ayan Allah yake cewa afa man sharaha Allah satrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih fa waylun lil qasid qulubuhum min zikrillah to kaga wanda ainihin Allah ya buɗe kirjinsa ya shiryar da shi ya buɗa shi ba ya shiryar da shi zuwa ga musulunci ya zama ya samu haske daga ubangijinsa shi wannan ya samu nasara amma azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsa ta kekashe ga wurin ambaton Allah to irin su ne wannan abin da ya faru ya zama jarrabawa a gare su don Allah ya jarrabe su fa inna zalimina sani su waɗannan azzalimai kamurai lafi shiqaqin ba'idin sun tabbata a cikin saɓani ba'idin manesaci a cikin wannan lamari suna cewa annabi ne ya faɗa a'a daga bakinsa aka ji da sauransu to sun kasance a cikin wannan saɓani mai tsanani mai nisa wadda ba za su dawo zuwa ga shirya ba وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لآت الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لآت الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah ya ce har yanzu wannan jarrabawa da Allah ya kawo dangane da abinda su kafirai mushrikai da masu raunin imani munafukai suke tattace kuje a kai Allah ya yi haka ne liya alamun ladina utul ilma saboda alladina utul ilma wanda aka ba su sani su ne suka wanda suka yi imani kenan kuma suka san alqur'ani don su san annahu cewa shi alqur'anin nan alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga ubangiji ba yadda za a yi wani abu na shaidan ya shiga cikinsa fayominu bihi su yi imani da wannan alkur'ani din fatubbita lahu qulubuhum zukatansu fatubbita su samu nutsuwa su samu tabbata gare shi wa inna allaha sani allah la hadi allazina amanu wallahi shi mai shiryar da waɗannan wanda suka yi imani ne ila siratul mustaqimin zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici siratul mustaqim shine addinin musulunci anan إن الدين عند الله الإسلام ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم عذاب عذاب يوم عقيم Allah ya ce wala yazalu allazina kafaru allazina kafaru wadannan da suka kafirce wa ayoyin Allah wala yazalu ba za su bushe ba bi miryatin a cikin kokonto minhu daga wannan alqur'ani dangane da abin da shaydan ya jefa akan abin da suke cewa akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam nan to su waɗannan kafirai ba za su bushe suna cikin kokonto akan wannan ba hatta ta ce wani sa'atu har lokacin da tashin alkiyama za ta zo musu bagtatan a fake ma'ana bagtatan haka za ta zo musu ita tashin alkiyama ko kuma lokacin mutuwansu ya zo musu cikin kuju'a au ya ce mu azabu yawmin aqim ko kuma azabu yawmin aqimin azaban wata rana wacce take bakarara ga yatiyahum ya zo musu wata rana ce rana bakarara din malamai tafsiri wani suka ce a wajen su rana bakarara ita ce ranar badar ita ce rana bakarara kenan a wajensu wadda bata haifar da musu da ɗa mai ido ba banda ainihin halaka ranar badar ko kuma azaba yaumin aqimin rana azabar rana bakarara ita ce ranar tashin alkiyama saboda za a zauna miqdaru 50000 sanatin za a zauna gwargwadon a shekara 50 amma a shekara 50 da za a zauna babu aihuwa a ciki kenan rana ta zama bakarara ce babu aihuwa to wannan ta zama azabu yawmin aqim ta zama yawmin aqim kenan الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك mulki na ubangiji yau izin a wannan rana ranar tashin alkiyaman nan da aka ce za a yi azaba wanda suke kokonto akan alkur'ani ko kuma suke yabcece ku ce akan abinda shaidan ya jefa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa din nan to a wannan ranar almulku mulki duka yawma izin a wannan ranar lillahi nan ga Allah yake ana nan yana nuna daman aslan mulki kowane lokaci ma a hannun Allah yake to amma a nan duniya ya ba da aron suna na mulki wa wayansu daga cikin bayansa wannan za a ce masa sarki ne wannan za a ce masa shugaban ƙasa ne duk dai masu mulki ne ana kiransu masu mulki masu faɗa aji wannan gwamna ne a jiharsa shi yake da faɗa aji mulkin jihar a hannunsa take to kaga Allah ya ba da aro na abin da ya shafi mulki din kenan to amma a ranar tashin alkiyama a lokacin kowa ya sauka don duk mutumin da ya mutu to mulkinsa ya kare idan yau mutum sarki ne sai ya zama yau babu shi to shikenan mulki ya kare sai dai kuma a zo a sake ba wani mulki to kaga kenan shi dan adam mulkinsa iya na rayuwarsa ta duniya ce amma duk sanda aka je lahira kowa ya mutu kowa ya sauka a mulki to kenan wa yake kan mulki Allah ne kadai to shine ma'ana irin wannan al-mulku yawma izillah mulki a wannan ranar na Allah ne dan kowace ma na Allah ne amma a wannan ranar da kowa sauka saboda idan aka mutu to kowa ya ritaya ke babu wanda zai sake hawa kan mulki an gama da haka shi yasa Allah zai ce limanil mulkul yawm wa yake da mulki a yau waye mai mulki a yau shi zai ba wa kansa ansa ya ce lillahi wahidil qahhar yau mulkin na Allah ne guda ɗaya mai rinjaye kuma dama Allah shine mai gadon kowa duk wanda ya zo to Allah shi ne magacinsa to haka duk wanda ya zo duniyan nan ya yi mulkin ya yi komai in ya mutu to Allah ya gaji shi to almulku yau mai izin lillah shi sa Allah yake faɗa irin wannan saboda babu mai faɗa a wannan ranar to sai shi Allah tabaraka ta'ala ya hukumu bainahum kuma shi ubangiji zai hukunci a tsakanin su muminai da kafirai akan abin da su aka yi a wannan rayuwar duniya gaba daya Allah ce fallazina amanu wa amilu salihati amma sani waɗannan wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari to waɗannan kan fa fi jannatin na'im sun tabbata a cikin aljanna ma'abociya ni'ima wadda fadlan min Allah falala ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli minhu والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين wannan duka shine hukuncin Allah da zai yi a tsakaninsu tunda Allah ya ce ya hukumu bainahum zai hukunci tsakanin mu'mine da kafirai sai ya faɗi fallazina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im an musu hukunci kenan to saura kafirai Allah ce wallazina kafaru sani waɗannan wanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka sarrafantar da ayoyinmu suka ƙaryata su fa ulaika kaga waɗannan kan azabun muhinun lahu su kuma azaba ma'abociya wulakanci ta tabbata gare su su wayancan ni'ima mai daraja abun girmamawa mala'iku suna tarbansu suna cewa salamu alaikum dubtum fakuluha khalidin salamun qawlan min rabbir rahim haka za a ringa ainihin karɓansu ana tarbansu to amma waɗannan ko Allah ce azaba ce ma'abociya wulaƙanci ita ce za ta karɓe su wani ya rubu الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين الله تبارك وتعالى أنا yana magana akan muminai wadda suka yi hijira daga makka suka koma madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ɗaukaka wannan addini Allah yake bayani akan zai ce wallazina hajaru sani waɗannan wanda suka yi hijira fi sabilillahi saboda ɗaukar tafarkin Allah saboda biyayya ga Allah daga Makka zuwa Madina sun makotilu sai aka kashe su au matu ko suka mutu saboda rashin lafiya ko abin da ya kama da haka Allah ya ce la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah yayi alƙawari zai azarta su da arziki hasanan mai kyau shine arzikin aljanna zai ba su aljanna imma kashe su aka yi imma mutuwa suka yi to dai ga alkawarin Allah shi yasa a wani waje ma yake cewa wa man yuhajir min bayt wa man min yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk wanda ya fita daga gidansa daga makka da niyyar zai yi hijira ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai mutuwa sai ta riske shi da mutuwa ta riske shi bai samu ya isa ba to faqad wa qaduhu wa Allah hakika ladansa ya tabbata ga Allah zai cika masa ladansa zai bashi dai saboda akwai wanda ya fita hijira din yana ga tsufa ga harshen lafiya ya zama ita shi duk da an ba da uzuri wa marasa lafiya wadda suke da larura amma shi ba zai zauna a garin makka ba sai ya biya annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya sa ƴaƴansa su sa shi a irin garin kamar karaɗin nan su ɗaga shi maza su tafi da shi madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan aka ɗauke shi a hanya bai isa madinan ba sai ya rasu to da ya rasu shine kafiran makka suke ta dariya suna cewa ba ya ce zai je gun muhammadu ba gani allah kashe shi a hanya ma shi bai zai samu muhammadun ba to sai ya zama kamar eh, abun eh, magana haka to shine allah sai saukar da wannan ayan ya ce duk wanda ya fita gidansa inda ya fita gidansa ya fito yana nufin zai yi hijira ya je wajen allah ya je wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutuwa ta same shi ba damuwa ladarsa cikikkiya tana wajen Allah shi ma yana cikin layar zuwan na hukullahu rizkan hasana ɗin wa inna Allah sani Allah lahuwa khairun razikina shi ne mafificin masu ba da arziki in akwai su
ليثقلنهم مثقلا يرضونه وإن الله لعليم حليم layar kulannahun ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الله تبارك وتعالى ياتي زي أثرتا سو arziki mai yawa zai ba su aljanna a aljannan nan zai shigar da su layurkilan na matkalan zai shigar da su wata mashiga ma'ana wuri zai shigar da su wuri a cikin aljanna wanda yardaunahu za su yarda da wannan wurin sai sun ji sun gamsu sun yarda da wannan wurin saboda irin sakayar da Allah zai musu din har za su ji cewa sun yarda sun gamsu da abin da Allah ya musu wa inna Allah sani Allah la'alimun wallahi masani ne da niyoyinsu su wanda suka yi niyan hijira ba su karaso madina ba suka mutu duka Allah ya san niyoyinsu da wanda suka kara su an kashe su a yaƙi duk Allah ya san niyoyinsu kuma halimun Allah mai haƙuri ne an iqabihim gabar ki musu hukuma ba zai musu hukuma ba ذلك فمن آكب بمثل ما أوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور zalik wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma bugi alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la'afuwun ghafur Allah tabaaraka ta'ala yana magana akan su mu'minai irin sakayyar da za su yi idan aka zalunce su idan kafirai suka zalunce su ma'ana yana kaman wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha irin su wa manita da wa manita da fa menene alaikum fatadu alai bi misli ma tada alaikum irin su wa in aqabtum fa aqibu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin ma'ana kenan Allah yana ga wasu mu'minai idan aka zalunce su to surama zalincin da aka musu bi muslima wa giba bihi katamkacin abin da aka zalunce su din abin da mushrikai suka musu na zalunci to gwargwadon wannan za su yi summa bugiya alaihi ba layan suran nahullah a summa sannan bugiya alaihi idan aka yi wato zalunci akan ɗaya daga cikinsu bayan wannan ramako din aka zalunce shi to la yansurannahu Allah Allah zai ainihin taimake shi akan zalunci da aka masa din inna Allah sani Allah la ghafurun wallahi mai gafara ne ga mu'minai kum alafun mai afwa ne ga mu'minai ghafurun kuma mai gafara ne gare su akan dukkan abin da suka aikata ayar ta sauka ne kan wayansu mushrikai da suka yi wa wasu musulmai ta'addanci a da yake an hana yaki a wata mai alfarma to dab da lokacin sai suka ce tunda an hana musulmi su yi to bari su zalunce su don su ba za su rama ba to shine Allah yake cewa in dai an yi musu da gangan ne to su waje za su sayyatin sayyatun misluha
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك kaga wannan taimako da Allah zai musu wanda da bakin ciki ya shiga cikin zuciyarsu suna gani ba za su rama ba saboda kiyayen wata mai alfarma Allah ya ce musu a'a su rama amma gwargwadon abin da aka zalunce su kaga wani abu na farin ciki ya shiga zuciyarsu wadda da bakin ciki ya shiga to shine munasaban wannan aya ta baya da wannan shi yasa Allah ya ce zalika kamar haka wannan taimakon da Allah ya yi musu da akwai kunci a cikin zuciyarsu kamar duhu an gaya musu ya zama haske to kamar haka ne annallaha yulijul layla fil nahari kamar haka ne Allah yake ainihin wato yulijul layla yake shigar da dare fil nahari a cikin wuni wa yulijul nahara fil layl yake shigar da kuma wuni a cikin dare ana cikin dare sai kaga a hankali a hankali haske ya zo ma'ana safiya ta yi haske ya zo ana cikin hasken safiyar ta zo rana ya zo ana cikin wuni ana cikin wuni din har kaga a hankali yamma ta yi ranan ta yi sanyi tana kokarin bacewa har kaga ta bace sai ga alamun duhu kuma ya fara zuwa kaga wannan duk nima ce ta Allah tabaraka ta'ala yake wa yan adam ya ba su haske ya ba su duhu waj'alna layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha ya zama dare an baka duhun saboda ka samu ka huta ka kwanta ka huta rana an baka haske saboda ka nemi abinci to wannan duka yana daga cikin himomin Allah tabaaraka ta'ala bi anna Allah yunzil layla fil nahari wa yunzil nahara fil layli wa anna Allah sami Allah kuma sami'un mai ji ne ga dukkan abinda mumine suka suka suka yi da'awansa suka roka na neman yayewa to Allah tabaaraka ta'ala yana jin wannan basirin kuma mai gani ne da dukkan abinda suke ciki na harkar imaninsu kuma Allah ya amsa addu'a su su mumine ya ba su nasara zalika bi anna Allah malaku wa anna ma tattuna min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir zalika bi anna Allah malaku wa anna ma tattuna min dunihi al-batil ahuwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir zalika kaga wannan taimako da ubangiji yayin mu'minai har yanzu dai saboda bi anna Allah dan cewa shi Allah din huwa al-haqq shine gaskiya shi al-haqq yana nufin sunan Allah gaskiya an hada sunan Allah guda biyu ne da hayyu da qayyum hayyu rayayyen sarki ƙayyumu tsayayyen sarki da ya tsaya da zatinsa to hayu da ƙayyumu in an hada shi yake ba da haƙo to sai ya zama gaskiya to dukkan gaskiya a duniya in ba gaskiyar da Allah ya ce gaskiya ce ba to ba gaskiya ba ce duk gaskiya a duniya in ba gaskiyar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ba ba gaskiya ba ce dukkan gaskiyar da alkur'ani bai ce gaskiya ba ne to ba gaskiya ba ne saboda a nan ne shi yasa Allah ya kira kansa haƙƙo ya kira annabi muhammadu haƙƙo ya kira alkur'ani haƙƙo ya kira addinin musulunci haƙƙo saboda ya ɗaure abun ya zama duk abun da ba nan ba to ba haƙƙo ba ne ba ne amma duk abun da yake nan to haƙƙo ne don yana haɗe da hayyu da ƙayyumu to shine Allah yake cewa ya ba su taimakon nan ya tsaya musu a cikin lamarinsu bi annallaha huwal haqq dan shine haqqu din shine ainin gaskiya din wa anna ma tasuna min dunihi huwal batil duk abunda suke bautawa koma bayan Allah su kafirai to wannan batil ne ba haqqu bane wa annallaha sani Allah kuma huwal aliyu shine madaukaki ala kulli shay'in bisa komai bi kudratihi da ikonsa alkabiru kuma shine mai girma shi Allah tabaaraka wa ta'ala
alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fatutihu lakum dharra inna allaha latifun khabir alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna allaha latifun kabir Allah nan yana karanta mana ni'imominsa da yake mana mu yan adam bayan ni'ima na imani da ya ba muminai da kuma ni'imar da ya halitta gaba ɗaya samar da ɗan adam ya zama ɗan adam ko da bai imani da Allah ba to Allah dai ya karam karrama shi da cewa ya kasantar da shi dan adam wala kar karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahr to idan ya zama mai tsoron Allah kuma to ya zama akramu kenan inna akramakum indallahi atqakum to shine Allah yake ga mana irin ni'imominsa da yayi mana mu yan adam yake cewa alam tara shin baka sani bane kai abokin zance ai ka sani annallaha cewa Allah an minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama shi Allah tabaaraka ta'ala fatusbihu lardu mudarra sai ya kasantar da ƙasa ta zama koriya da ainihin ƙasar ba koriya ba da aka saukar da ruwa sai ganye sai aka yi shuka ganye ya fito a ganye abu ne wanda yake kore da aka an yi ruwan zai fito da shi kore shar to shi ne Allah yake gaya mana wannan shi ya saukar da ruwan fatus biyul ardu sai ƙasa ta kasance mudarra koriya wasu malamai kuma suka fassara shi fatus bihul ardu mudarra da Allah ya kawo ruwan sai washe garin ruwan sai ƙasar sai ta zama koriya na ma'ana an yi ruwan misali da dare to washe gari yakan kasantar da idan tsiron ya fito ya dauki kore din yakan dauka ne bayan an yi ruwa wasu malamai suka ce amma abun ya bi faruwa a wayansu kasashe a dab da yin ruwan abun ya can ya bada kala din amma a wasu kasashe abun yakan dauki lokaci kamar makka yana daga cikin kasashen da ake iya samun wannan ana yin shi yasa ma aka kawo shi da fa'ul fuja'a fatus biyu nan da nan sai in an wayi gari ɗin sai ya zama kore ko kuma ba na batun wayewar gari ba ne yana nufin na ɗanɓuwan kanan ya kasance fatus biyu ardu mugdarra ya inna la sani ubangiji latifun mai lutufi ne ga bayansa da babu ruwa ƙasa ta bushe kankataran ana nema ana neman yadda za a samu ruwa sai Allah ya kawo ruwan kaga ya laddafa bayansa yadda za su samu abinci su yi shuka su samu abinci wannan lutufi ne daga Allah tabaraka ta'ala inna Allah latifun shi Allah mai lutufi ne ga bayansa kabirun kuma masani ne bima fi qulubihim da abin da yake cikin zukatansu inda ta'khiril matari a lokacin da ruwan bai zo ba duk sanda ruwa bai zo ba ya kamata ya zo to duk dan adam bai hankali sai ga hankalinsa ya tashi saboda ya san da ruwan rayuwa take tafiya a ruwa ba ya tsaya yaushe ne za a yi ruwa ya ka har yanzu ruwa shiru ka alhamdulillah mun ji labarin an yi ruwa ko kaza to Allah ya san irin yadda dan adam yake idan ruwan bai zo ba
له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض shi wannan Allah fa da yake zubo da ruwa ya jin ƙasa tsiro ya fito ta yi kore shi ne wadda ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai duka wa ma fil ardi abin da yake cikin kasai duka da abin da ke tsakanin su duka da guna sane mallakan Allah ne wa inna Allah sani Allah lahu al-ganiyyu shine mawadaci an ibadihi gabarin bayinsa al-hamidu shine abun godewa li auliyaihi ga masoyansa ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم shi wannan ubangiji da har yanzu yake cewa alam tara shin baka sani bane kai abokin zance ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama annallah cewa shi Allah sakkara lakum ma fil ardi shi ya hore muku abin da yake kan kasa duka min al daga dabbobi wanda ya horan muku da su dabbobin da kuke amfani da su ai Allah shi ya horar muku da su walfulka shi ne kuma ya horar muku da jirgin ruwa wanda shi wannan jirgin ruwan tajrifil bari za a ga ita jirgi din mana tana gudana a cikin kogi za a hau mutane su yawa a cikin jirgi a ɗauko kaya masu yawa amma shi allah shi yake gudanar da jirgin a cikin kogi a cikin izininsa da umarninsa inda ba don haka ba da aikin adam ba su isa su ɗauki kaya mai nauyi su ma su shiga a cikin a idda abu na itace wadda aka yi da itace ya zauna a kan ruwa kuma bai lume ba baicin kuma mun sani ko allura ce mutum ya ɗauka ya sake ta a cikin ruwa ba za ta tsaya ba faɗa za ta yi ga ta kuma ba ta da nauyi amma ga jirgi ko mai nauyi ne shi bayan shi kansa yana da nauyi a ɗora masa nauyi musamman irin jiragen ruwa na yanzu wadda ake lodi watanni za a ana loda jirgi ainihin kaya ya zo ya kawo a yi watanni ana sauke kaya amma duk da yawan kayan nan amma jirgin nan ba zai nice ba amma allura kuma za ta nutse kaga wannan wani abu ne wadda Allah ya horar wa ɗan adam ya bashi don ya rayu da sauki ya kuma gudanar da harkokinsa yadda ya kamata wannan karramawa ce ta ɗan adam wadda Allah ya mana ألم ترى أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك التي والفلك تجري في البحر بأمره وتمسك السماء ويمسك السماء shi wannan ubangijin nan fa shine ya rike muku sama yadda ba yadda za a yi ta faɗo akan ƙasan nan ita wannan sama kuma ba ta da gwagwanni ba ta da wani abun da ya rike ta babu wani alaman za ta faɗo a tare tana nan inna Allah ya musu samawati wal ardhum am tazula Allah shi ya rike saman nan babu abun da yake rike da ita to Allah duka wannan ya horar muku da sama ya horar muku da ƙasa duka wannan bai faru ba sai da izinin Allah tabaraka ta'ala inna Allah sami Allah la rahufur rahim wallahi mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ne bin nasi ga mutane Allah shi ne arra'uhu shi ne arrahim saboda tausayin bayansa halittarsa ya kame musu duka waɗannan abubuwan ya hore musu komai suke yi a nan za mu ga sunan Allah arra'uf arrahim dama Allah ya kan iya ba da aron wa'insu sunayensa wa bawansa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga nan Allah ya ce shine ra'uf shine rahim a cikin wani ayar kuma sai ya ce da ƙajja kuma rasulun min an fusukum azizun alaihi ma'anittun harisun alaikum bilmumini na ra'ofin rahim nan kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallama allah yake faɗan yake jinjina lamarin annabi yake cewa shi mai jin kai ne mai tsananin tausayi ne ga muminai shi annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma allah sunansa ne ra'ofin rahim
وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور Allah ya ce ya ci gaba da gaya mana ni'imomin da ya yi mana saboda ne ya jawo hankalinmu mai imani zuwa gare shi shi Allah ta baraka ta'ala ya ce wa mullazi a hayakun shi wannan ubangijin nan fa da ya ambaci abubuwan bayan nan duk da ya mana ya ce to kuma shi ne fai raya ku ma'ana nan shi ya fare ku da babu ku kuka zama kun samu ma'ana ni'imatul ijadi kenan da dan adam babu yana cikin babu sai ya zama akwai to wannan ni'ima ce kamar yadda malaman sanin ilimin ɗan adam suke cewa ƙwayoyin maniyi da suke shiga cikin mahaifa suna da ɗumbin yawa sama da ainihin ƙwayoyi kusan kusan biyu ko abin da ya kama da wannan amma a cikinsu da ƙwaya guda ɗaya ne ake ɗan adam da ɗaya to kaga dan adam din da duk ya same shi a wannan rayuwa na duniya to ba karamin ainihin ni'ima Allah yi ba ya masa ya samar da shi ya zama duk wayancan an rasa su sai shi kadai ya samu to ai wannan ni'ima ce daga babu ta zama akwai wallazi ahyakum thumma yumitukum sannan kuma shi wannan ubangiji bayan ya samar da ku shine yake matar da ku lokacin da ajalanku suka zo sai ya karɓi rayukanku sun ku sannan kuma wannan ubangiji shine yake ƙara raya ku bayan mutuwa wannan na bayan rayuwa bayan an mutu to shi yake ƙara raya ɗan adam saboda zuwa hisabi innal insana lakafur Allah ya ce kai ɗan adam dan adam lakafurun wallahi mai yawan mutuncewa ni'imar Allah ne yana bantawa da ni'imar da Allah ya masa
لكل أمة جعلنا منسكهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر واتق إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وتعود إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana a wannan aya yake cewa in kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya musu wani abu na ibada na shari'a da za su yi kuma nasu kuhu wanda za su rike shi ibada su yi shi ma'ana kowace al'umma mun sa musu wannan nau'i na ibada ɗin wadda Allah ya shar'anta musu idan sun yi aiki da abin da Allah ya faɗa a shari'a ɗin sai ya musu sakayya idan ko ba su yi ba ko suka yi nasu daban to nan kuma su samu azaba amma kowace al'umma abin da aka sa musu na ibada wadda za su yi kamar yadda karatunmu na baya an sa ibadan aikin haji a ibadan aikin hajjin nan akwai soke dabbobi ko yanka dabbobi akwai sallan lahiya wanda ake yi ga wanda bai je aikin hajji ba wata ibada ne da aka sa sannan akwai sallan azumi za a fita bayan gari a ibada a ta gode wa Allah duka waɗannan waɗansu nau'in ibadu ne da Allah ya sa wa ɗan adam musamman mu musulmi Allah ya sa mana waɗannan abubuwa ɗin Allah ya ce kowace al'umma akwai wani abu nau'in ibada wanda aka sa musu fala yunazi'unka fil amr kada ainihin waɗannan kamurai kai annabi sallallahu alaihi wasallama su zamto suna neman yin jayayya da kai akan abun da aka ba umarni na wannan shari'a aka ce a yanka ko a soke wannan ya faru ne ga wayansu daga cikin laraba kafuran makka da suke banu kuza'a ne kufaru kuza'a su ne wadda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wayyaya zai ce yankan Allah ba za a ce yankan Allah ba sai dai yankansa yankan wuka wai yankan Allah shine mushe ai duk mushe wai yankan Allah ne ai shi ya kamata a ci ba a wanda za a sa wuka a yanka ba to shine Allah yake mayar musu da martani a nan cewa fala yunazirunaka fil amr kada ainin su ce za su yi jayayya da kai akan wannan lamari na shari'a na ga yadda aka ce a yi su kuma su ce nasu saboda ai kowace al'umma akwai abin da aka samu su na ibada din fala yunazirunaka fil amr innaka wadu ila rabbik kai ya rasulullah kai kira zuwa ga ubangijinka zuwa ga addininsa innaka la ala hudan mustaqim wallahi kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka tabbata akan shari'a madaidaiciyar shari'a da aka duk abin da za su yi na wani jayayya to karma ka damu da lamarin su saboda kai kana kan shari'a
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جادلوك faƙul Allahu alamu ma ta'malun wa in jadaluka idan suka yi jayayya da kai a cikin wannan lamarin addini to faƙul ka ce Allahu alamu ma ta'malun Allah ya san abin da kuke aikatawa fayujazikum alaihi zai muku sakayya a kai wannan aya ta sauka ne kafin umarnin ya a umarce shi da yin yaƙi shi yasa Allah ya ce masa faƙul Allahu alam ma ta'malu Allah ya san abin da kuke aikatawa alright to alhamdulillah abinda muka faɗa cikin kuskure Allah shiga farta mana abinda muka faɗa cikin kuskure Allah shiga farta mana abinda muka faɗa da Allah ba mu ladan sa Allah sa mu cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata da Muhammad sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu kowa da sana'a su ta alkhairi Allah ya karbe shi da duke shi da biya mana bukatun mu zahirin mu batinan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama da mu lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخرج الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله An saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo. Hajiya Dr. Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku.